بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي باي وانا يوم مسلمي فالسلام عليكم ورحمة الله muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake nuna muna wannan lokaci kuma ya haɗa mu a wannan masallaci na sa'ad ibn abi waqasin radiyallahu anhu a wannan anguwa ta ga wannan ma cikin birnin Sokoto domin ci gaba da tafsirin littafin Allah mai girma yau muna biya ko muna biyar ga wata ramadana hijira 1447 wanda shi ne 22 22 ga watan biyu miladiya 2025 eh 26 kamar dai yadda aka sani muna nan cikin suratul kahfi yau za mu tashi kan aya ta hamsin da hudu fadar Allah maɗaukin sarki wala kada sarrafna fi hadar ƙura'an
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا نعم الله يقول ولقد صرفنا حقيقة مميميتا في هذا في هذا القرآن أتكون ونا القرآن من كل مثل kowane irin misali mun maimaita a cikin nasi domin amfanin mutane sai dai wa kanal insanu aksara shay'in jadala dama can shi mutum ya kasance shine mafi jayayya ga kowane abu mutum jayayya gani shi ko bai da gaskiya bai yadda bai da gaskiya sai dai ya yi kokarin ya kawo hujjojin da zai kare kansa Allah madaukin sarki ya ce mun bayyana wa mutane cikin wani alkur'ani mun rarrabe komai ya fito karara domin kada su ɓata daga barin gaskiya kar su hita daga hanyar shirya da haka wannan bayani ne ƙur'anin ke ƙur'anin furka ne abin rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya sai dai mutum mai yawan jayayya ne da husuma da kawo da kai da gaskiya sai ka ɗan waɗanda Allah maɗaukin sarki shiryar imam ahmad ya ambata cewa hussein ibn ali ya ba da labari cewa ali ibn abi talib a khabarahu wato ali ibn abi talib ya ba shi labari mana ya ba ɗan nasa hussein labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tarakahu wa mata binti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaysa shi a wata rana manzon Allah ya zo musu da daddare shi da Fatima ɗiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah da daddare ya zo gidan surkin nashi Aliyu inda diyarsa ke aure Wakala sai annabi ce musu ala tusalliyani ba za ku tashi ku yi sallah ba saboda ya zo da dare mana da iskun suna sallah sai iskun suna kwance ya ce ala ta salliya ne ba za ku yi sallah ba aliyu ya ce ni ce ya rasulallahi innama an kusuna biya dilla ai manzon Allah rayukan mu ga hannun Allah suke don haka idan Allah ya dama ta yadda mu shi ke ta yadda mu ma'ana rashin walkawa da suka yi wai Allah ne ya bai ta yadda su ba to ya ce lokacin da ya faɗa wannan annabi wannan magana sai juya bai mai damuna magana ta komai bai ce komai ba sun masabitu wa mallin ya zari fazon sai ni ji manzo Allah yana ya juya yana bugun kafadarsa katar sai na cewa wa kana al-insanu aksar shay'in jadala wato mutu akwai yawan jayayya fi komai yawan jayayya to annabi za ka ga mu Allah shi ka tashe ku ya ga dama to kaga wannan don a nuna maka cewa mutum shi dai koyo shi duye da aka sai dai yayi kokarin kare kansa sai Allah ya ce ga gaba وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً وما نرسل المرسلين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليجهدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا أولنا آيوين Allah madaukin sarki yana ba da labari game da taurin kan kafirai na da da na yanzu da kuma karyatawa da suke wa gaskiya wadda an bayyane tare da duk abin da suka gani na ayoyi da dalilai waɗanda a ƙarara wa Allah madaukin sarki cewa ma mana annasa ba abin da ya hana mutane an yi umenu su yi imani iz ja'ahumul huda yayin da shari'a ta zo musu wa yastaghfiru rabbahum su roƙi ubangijin su gafara illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina kawai saboda sunnan mutanen farko ta zo musu ma'ana yadda wa'ancan da suka gabata suka aikata sun ga ayoyi ba su yi imani ba to wa'yan gama ba abinda zai sa ba su imani ba su roƙo ubangiji su gafara kawai jiran waccan sunna ta zo musu mece ce waccan sunna ta al'awwalin ita ce gishiyanuhum bil azabi wa akhadhum an akhirin shine azaba ta lullube su ya zama gaba ɗayan an halakar da su aw ya'tiyahumul azabu ko kuma azaba ta zo musu qubula gaba da gaba gatar suna gani kirikiri ta taso su babu inda za su kauce shi ne kawai suke jira wato wannan karyatawa su wayannan kafirai yanzu suna koyi ne da kafiran da suka gabace su wanda ba za su yi imani ba sun kibin gaskiya sai lokacin da sun kaga azaba ga ta ƙuruƙuru ta taso musu wai sannan za su yi imani kamar yadda waɗansu suka ce wa annabinsu wadda zuwa cikin surtu shu'ara aya ta 187 suka ce inda gaskiya Allah ya aiko ka kai annabin Allah ne wa askit alaina kisafan minas sama in kunta minas sadiqin ka sako muna wani yanki na sama ma'ana a ɓalgace sama a samu wani kudumbuli daga sama wanda an ka ɓalgato a sako muna shi ya faɗo muna in kunta min suwa da kena in har kana cikin masu gaskiya mana da kagade su ba za su yi imani ba sai sun ga azaba waɗansu su suka ce kamar yadda zo a cikin sutul an kabuti aya ta 29 itina bi azabin lahi in kunta min as-sadiqin wai ka zo muna da azabar Allah idan har ka kasance cikin masu gaskiya kaga suna gande in ba azaba ta zo ba to ga zai ba gaskiya ne faɗa ba to haka irin yadda wayannan al'ummomi suka gaya wa annabawansu haka su ma quraishawa suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul anfal aya ta 32 sun ce Allahumma in kana haza huwa al-haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim suka ce ya Allah wai addu'a yake yi shi wannan kafirin da shi da magoya bayan sa yana cewa ya Allah in wannan abin da Muhammadu ke karantawa ya kasance shine gaskiya a wajenka fa amtir alaina hijaratan minas sama ya Allah kai muna ruwan duwatsu daga sama a wani na bi azabin alimin ko kuma ka zo muna da ta azabar barci kaga maganar su ta yi kama da wa'ancan da sun kace fa asqiti alaina kisafa minas sama duka suna roƙo dai in har gaskiya ne a sako musu azaba to haka bayani yake kamar da zuwa cikin suratul hijr aya ta shidda zuwa aya ta bakwai suna ce mai shi annabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu ya ayyuhal ladhi nazala nuzila alaihi adh-dhikru innaka lamajnun sace ya kai wannan da yace an saukar da mai alqur'ani lalle kai wallahi mahaukaci ne law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta minas sadiqin missa ba ka zo mana da mala'iku in har ma ka kasance cikin masu gaskiya ai inda gaskiya ke Allah ya aiko ka mala'iku su zo mana mu gan su karara su tabbata mana cewa Allah ya aiko ka to shine Allah ya ce ba abun da ya hana su imani yayin da shirya ta zo musu su roƙo bangije su gafara illa an ta'ati yahum sunnatul awwalina kawai saboda sunnar mutanen farko ta zo musu aw ya'ati yahumul azabu qubla ko kuma azaba ta zo musu gaba da gaba urukuru suna ganin ta kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambata yace wa manursilul mursalina illa mubashirina ba abin da yasa muke an bar aiko manzanni face manzanni suna masu bishara ga waɗanda suka yi imani suka gaskata su ne musu bisharar cewa akwai aljanna wa munzirina kuma manzannin suna masu gargadi ga wanda ya kafirta wanda ya ƙayyata Allah ya ce wa jadilul lazina kafaru sai dai waɗanda suka kafirci suna jayayya bil batila kan ƙarya li yudhidu bihi al haqa domin su raura gaskiya sanadiyar jayayya nan da suke yi za ka suna ta kokarin jayayya saboda mi saboda suka gaskiya ta yi rauni Allah ya ce lillahi bil haqa wattakazu ayati hudwa sun rike ayoyina abin yi wa izgili sun rike hujjojina da dalilan da manzanni suka zo da su da abubuwan da suka keta al'ada wayanda aka aiko manzanni da su wayanda suka yi musu gargadi suka tsoratar da su daga azaba duka sun rike su abin yi wa izgili ay sakhiru minhum fi zalika sai musu izgili sun zore su a cikin wannan bayan karyatawa kuma garin da kana izgili da wato kana zolayar sa to wannan ya ma fi karyatawa tsarki sai Allah ya ci a gaba ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا
وربك الغفور وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم mawu'ida Allah madaukin sarki cewa man azlamu ai bi ma'ana la ahada azlamu mimman zukira bi ayati rabbih fa a'rada anha babu wanda yafi zalunci ga wannan da aka yi wa'azi da ayoyin ubangijinsa kuma ya kauda kai daga wannan ayoyin wa nasiya ma qaddamar ya dawo yammanta da abin da hannayen suka gabatar an yi masa wa'azi da ayoyin Allah madadin yayi imani shi yadda sai ya kau da kai yammanta abinda ya gabatar a gabansa to mai irin wannan hali Allah ce babu wanda fi shi zalunci to me yasa ake wa mutum wa'azi da ayoyin Allah kuma ya kau da kai Allah ce inna ja'alna ala qulubihim akinnata Allah ce tabbas mun sanya marhayya akan zukatansu mun rufe zukatansu an yabo ba za su fahimce shi ba wa fi azanihim waqra haka na a cikin kunnuwansu akwai wani nauyi akwai wani kurumci ba sa jin qur'ani ji na fahimta Allah ce wa in tad'uhum ila al-huda ko da ka kira su zuwa ga shari'a falin ya tadu ba za su shiru ba izan har abadan har abada ba za su shiru ba saboda ni an rufe zukatan an da kunnuwa sai dai Allah ce wa rabbukal ghafurur rahama ubangijinka shine mai gafara kuma shine mai rahama law yu'akhizuhum da yana kama mutane bi ma kasabu da abin da sun ka aikata zanda mutum yayi laifi nan take Allah ya kama masa to la'ajjal lahum al'azaba da ya gaugato da azaba gare su amma Allah ce ba haka lamarin yake ba ballahum maw'idun suna da wata alƙawanta akwai lokacin da aka yi musu alƙawari lan yajidu ba za su samu maw'ilan wata mafaka min dunihi ko ma bai wannan alƙawarin an riga an musu alƙawari cewa lokaci kaza ne za a gama da su to idan lokaci yayi ba wata mafaka za a gama da su din shine Allah ce tilkal qura wayanci alƙaryun da aka maka bayani fa a halaknahum mun halakar da su lamma zalamu yayin da suka yi zalunci waja'alna limahlakihim mau'ida muka sanya alƙawali lokaci muka alƙawanta lokaci lima halake da halakar da su ko ba a halakar da su ba sai da wannan lokaci cewa da Allah ya ce ba wannan nasu an yuminu wato ba wanda ya zalunci wa man azlama mimman zukira bi ayati rabbih fa a'rada anha wa nasiya ma qaddama yadahu abin da yake nuni da wa nasiya ma qaddama yadahu yammanta da abin da ya gabatar na mayan ayyuka duk ayyukan da yawan da ba kumba na kwarai ba duk ya manta da su yanzu kawai abin da yake yi shine kokarin ya kare ta ayoyin Allah cewar da Allah ce wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalam wannan ishara ne Allah madaukakin sarki ke yi zuwa ga al'ummomin da suka rigaya wayanda Allah ya halaka sanadiyan kafircin su kamar irin al'ummar annabi Nuhu alaihi salam irin al'ummar annabi Ibrahim irin al'ummar annabi Musa irin adawa da sumudawa irin kawo tubba'in irin da ire-iren su da dama dai waɗanda Allah madaukakin sarki ya harkar da su sanadiyar zurban su Allah ce wa tilkal qura wayancan alqayu mun halakar da su sanadiyar zalunci da suka yi Allah madaukakin sarki ce a gaba وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا وإذ قال موسى لفتاه كتنا أن موسى كما يرنسى موسى ونشيني النبي موسى عليه السلام ya ce ma yaronsa suna yaronsa yushe obin nun shi ke daukan masa kayansa shi ke rika masa jikarsa in za su tafiya yaronsa ne yaron ga ya samu mai gida wanda ka rika ma annabin allah jikka to aiko ya yi mai gida ya ce ma yaronsa la a furahu ba zan gushe ba hatta abalu ga majama albaharai sai na kai magangaman tekunan nan guda biyu aw amliya hukuba ko kuma in shuke wani zamani Allah ce to falan ma balaga ma jama'a bainihima lokacin da suka kai magangamar wayannan tekuna wanda ya hada su tekuna guda biyu na wa haza azmun wa haza malihun wannan teku ruwan sa dadi gare su wannan ruwan zarti gare su kuma akwai inda za su hade ruwan wayannan su shiga wayannan wayannan su shiga wayannan su ce kuma kowace ba za su garwaye da wasu ba saboda Allah madaukakin sarki ya nuna ikonsa to lokacin da suka kai wannan wurin na siyahu ta ma sai sun kamanta da kifinsu dama sun soya kifi wanda ki shine guzurinsu za su ci sun sa ya cikin wani burga mai na kaba wanda an ka saka da kaba sun je magangaman teku da nan to nan na suka manta da kifin saboda gajiyar da suka yi da musa da yusho sun zauna su huta ga wani falale kamar yadda za mu gani nan baya nan gaba kaɗan to nan ko da sun ka falka shi yusho yana kallo burgamin na kaba wadda aka saka busa saka ba ta danyace yana kallon kihin ya girgiza ya motsa ya shiga ruwa kuma yana kallo inda kifin ya bi ga hanya nan kwararo gashi nan ruwa ba su game ba shine Allah ce nasiyahu tawma fattakhadha fil bahri sabila fattakhadha sabilahu fil bahri saraba ya rike hanyar sa a cikin wannan tekun ya zama wani kwararo gashi nan abin nan hanya fallau budadda kifi ya tafiya Allah ce to falan ma jawaza فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت نعم وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما قال كنت.
ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجد فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما Allah ya ce falamma jawaza lokacin da suka tsallake wannan magangaman tekuna din nan qala li fatahu sai ce ma yaron nasa atina gada ana ba mu karin kumallon mu laqad la'ina min safarina haza nasaba lalle mun hadu da wahala a cikin wannan tafiyar ta mu mun wahala mun gaji qala sai yushe ya ce masa ara ayatar ka gani is awaina ila sakhra lokacin da muka tattara ga wannan kwalilin muka dan kwanta mu huta fa inni nasitul huta ni na manta in ambata maka labarin wannan kifin wa ma an sani wa illa shaytan ko ba abun da ya mantar da ni in faɗa maka abin da ya faru ga wannan kifi in ban shi shaytan wato shi ya mantar da ni an askura hu ne ambata maka labarin sa wata kaza sabilahu fil bahri ajaba wannan kifi ya rike hanyarsa cikin teku kuma tafiya mai ban mamaki qala sai Musa ce zalika ma kunna nabi ai dama shine in nan ne muke nema inda duk kihin zai rayu ya shiga ruwa ya bi hanya kaga hanya ga tunan fallo to dama nan ne muke fita kaga ya manta bai faɗa ba da ba sai sun wuce ba yace ha za ma kunna ma zalika ma kunna nabi fartadda sai suka dawo suka juyo ala asarihima akan sawun su kasasa suna ba da labari abin da ya faru yushe na ce bai kaji ga da aka yi ga da aka yau ya da kai suna isowa nan fa wajada abadan suka samu wani bawa min ibadina daga cikin bayinmu wanda ke wannan bawan atainahu rahmatan min indina mun bashi wata rahama ta daga gare mu wa allamnahu mun sanar da shi ilman wani ilimi min ladunna daga gare mu wanda ba kowa ya koya ba mu muka koyar da shi wannan ilimin to menene sababin wannan tafiya menene dalilin wannan tafiya har ya irin wannan dogota yace ko dai ya kai magangaman tekuna ko kuma shi shekara 80 yana tafiya bai tsaya ba sanadiyar wannan tafiya wadda Musa yake ma yaron sa Yusha'u Tanun an ambata masa cewa akwai wani bawa daga cikin bayin Allah wanda shi wannan bawan ba ma manzon Allah bane bawan Allah ne kawai bawa ne daga cikin bayan Allah aka ce masa wannan bawan ya hika ilimi annabi Allah fa karimullah shi baka da baka Allah kai mai magana ba sai ai ku jibrilu ba shi yasa da aka tambaye shi malamai sun ambata an tambaye shi ai mai fatawa wani tambaye shi ce shi a duniya na akwai wanda hika wahi kuwa ilimi annai musa ce ni ne kuwa ilimi saboda min saboda shi Allah ke ce mai aikaza manzo Allah ne Allah ce to musa ku kaya gaba ta yi can magangama teku da ko ni bawa daga cikin babu yana can ya fi ka ilimi don a nuna masa wa fawqa kulli ilmin ali duk wani mai ilimi akwai wani alimin sama gare shi har a tuke ga Allah subhanahu wataala shi azan ba wani fawqa to shine aka ce mai wannan bawa yana can inda hu min al-ilmi ma lam yuhit bihi Musa yana da ilimin da shi Musa bai kewaye da bai da shi to shi ko malami da ya ji an ce akwai wani malami wuri kaza wanda adda wani ilimi wanda shi bai da shi to kwaɗan yake ya zo ga wannan malamin domin ya samu wannan ilimin to shi na fa ya ce ma yaronsa yusha'u la afrahu hatta abluga majab al-bahrain ai ban gushiya ina mai tafiya sai na kai magangamar wayannan tekunan guda biyu ko kuma au amliya hukuba kuma shuɗe tsawon zamani na tafiya an ce hukubu ya fara daga shekara 80 ibnu jarir tabari ya ambata cewa wasu malamai waɗanda suka san maganar larabawa sun ce abin da an hukubu ga lugar ƙabilar banu ƙaizi shi ne shekara guda to kaga idan muka ɗauka ga yaren ƙabilar banu ƙaizi ko dai in kai magangamar tekunan ko in shekara da cur ina tafiya amma an riwaito daga abdullahi dan amur radiyallahu anhu ya ce alhuqubu 80 sana abinda a hukukan shekara ta baya daga cikin malamai masana tafsiri cikin tabi'a akwai mujahid yace abinda ake kira alhuqubu shine 70 kharifin shekara 70 ali ibn abi talha ya amso fassara daga abdullahi dan abbas inda Allah ce awu abliya hukuba Abdullahi da abu ya ce da haran zamani kaga shi ba ko iyakace shi ba shi ma imamu katada da ibn zaid duka malaman tafsiri ne su ambar cewa to abun da ya hukumu nan shine da haran wani zamani mai tsawo to yake sai ya kai magangaman tekunan to Allah ce falamma balaga majma'a bainihima nasiyahu tawma a lokacin da suka kai magangamo irin tekuna sai suka manta da kifinsu wannan kuma ya umarci yaron sayushau ya ɗauko musa kifi wanda yake mamluhun wanda ke an bandace shi yake yaron nasa mata faƙattar huta ko huwa san mata duk inda ka rasa wannan ki ka duba ka ga wannan kihin ba ya san shi ya taya dai to nan ne wurin da muke bida nan ne maganga wacce kuna ina muke so mukai to haka kuma suka yi ta tafiya har suka kai majamar baharai din nan a daidai wannan wurin akwai wani marmar wata wata wata makulkular ruwa inda ruwa ke dan bulbulowa cikin duje suna gangarawa ana kira wannan wurin ainul hayati to sun zo nan suka dan jingina ga wannan dukin domin su huta to shi kuma kihin feshin wannan ruwa da ke bulluwa daga ainihin hayatin suna bulluwa suna ɗan hisawa shi ya samu kihin to dama an ce ba ainihin hayatin marmaron rayuwa duk wani abu mara rai idan ruwan suka buge shi zai rayu to kawai ko sai kifin ya rayu ya motsa cikin jikar da yake ya zabura ya fito daga wannan jikar fada cikin teku yana fada cikin teku sai ga yushau ya falka yana falkawa kifin ya riga ya fada yushau yana kallo kifin yana tafiya shi kuma ruwan sun kasance mai kamar wata katanga ba su gami duk inda ya biya ratsa wannan ruwan sun tsada waɗannan sun ratsa nan tsakanin hanyar ruwa ba su game ta ba shi na Allah ce fatta kaza sabila hun fil bahar faraba ya rike hanyarsa cikin teku ya irin wata biga mizlu sarabi fil ardi kamar a ce hanya ne ga sanar ka duk inda ake biyan hanya kana bambanta hanyar inda ba hanya ba kamar yadda hanya za ta fi ta bayyana daga ƙasa kana ganin ta ga sanar hanya ta to haka inda kihi ya bi a cikin teku din nan ibnu jarir ibnu jurai ya ce abdullahi dan abbas ya ce sara asarahu ka annahu hajaru sawunsa inda ya biya zama kamar dutse ruwan ba su goge shi shi ne ma'ana asara ba ɗin a har yanzu akwai riwayar ubaidullahi dan abdullah shi ma daga abdullahi dan abbas shi ma Abdullahi Abbas ya anso daga Ubayyu dan Ka'ab manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya ambaci wannan hadisi yace man jaba ma'un mundu karin nasu gairu sabitin wato ruwa ba su taba jayewa ba ga wuri inda ruwan tun sadda mutane suka ruwan ba su taba jawar mu sai lokaci biyu lokacin da wannan kihin ya bi sai ruwan suka jaye suka koma kamar hanya ga ta nan inda ake biya wuce sannan kuma a lokacin da Musa ya dawo shi ma ya ga inda ainihin hanyar da kifi ya bi domin da ruwa sun gama ya fada cikin ruwan ya bace da kaga Musa ko da zai dawo bai ga ina ne bai gane ina ne kifi ya shiga to ko da ya dawo sai ga wannan hanya din to shi yasa ruwa suka jaya domin Musa ya tabbata ga inda kifi ya shiga shi na ya dawo yana cewa zalika ma kunna na dama wannan shine abin da muke bida a shine cewa da Allah ce falan ma jawaza lokacin da suka tsallake wannan wurin sai suka manta da kifi aka ce na siyahu tahuma sai aka jingina mantuwa zuwa gare su su biyu din duka ko da yake wanda ya manta mantuwan ta hakika ni shine yushau saboda me saboda shi ka daukar jikka kun zo da mai daukan ma jikka da kun tashi kai sa gaba za ka yi kaga wa zai dauko jikka shi to shi yasa duk da shi yammanta sai aka ce gaba ɗaya fadasiya saboda mi saboda shi ma ya kamata ce ya ce mai to ka dauko wani jikan mu to shi ma bai ci haka ba sai Allah ce fadasiya huta kuma bayan sun ci zango daga wannan wurin da suka barkihin to sai suka buƙaci abinci shi ne yake cewa lifata ga yaronsa atina gada ana laqad laqina min safarin hadha nasaba kawo mana karin kumallon mu saboda mun haɗu da wahala a cikin wannan tafiyar ta wato mun gaji to shine yusho ke gaya masa ai a lokacin da muka dan kwanta ga wannan dutse don mu huta nan nin manta da kiyin yace amma wa ma an sanihu illa shaytanu an askura ba wanda ya manta min in an mantar da ni an bata maka labarin wannan ke in ba shaytan ba kage kenan mantuwa da wannan ake jingina ta zuwa ga shaytan karka manta da muka ce Allah ya mantar da ni mai mantar suwa ga hakikani shine Allah amma dai irin mantuwa ana son ka jingina ta ga shi kace shi tsaye mantar da ni saboda duk wani abu wanda ba abun kwarai ba to ba a son kai sai ka jingina shi ga Allah sai ka jingina shi ga shedan saboda shi yana da wayan dauka duk mugu abu da an ka jingina mai shi ya dauka to shi da sa cewa ma an sani mu illa shaytanu an asfura to bayan sun dawo din nan sun biyo sawun su suna bada labarin abin da ya faru fawajada abdan sai suka samu bawa min ibadina daga cikin bayanmu wanda ke Allah ce wannan bawan atainahu rahmatan min indina mun bashi rahama ta daga gare mu wa allamnahu min ladunna ilma mun sanar da shi ilimi na daga gare mu wane ne wannan bawan shine hijr alaihi salam ko khadir alaihi salam wanda malamai kamar yadda za mu gani su yi maganganu wasu na ganin annabi ne wasu na ganin ade malami ne daga cikin bayan Allah waliyan Allah amma Allah ya bashi ilimin da shi annabi Musa wanda yake manzon Allah ne Allah ya aiko shi bai bashi wannan ilimin ba kuma ilimin kaji Allah ce min ladunna na daga gare mu ba wai ga wani ya karanci wannan ilimin ba Allah ya cusa mai sanin wannan ilimin akwai hadisai da dama wanda suka tabbatar da wannan daga cikin wannan hadisai akwai hadisin ubayyu dan ka'ab radiyallahu anhu yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wata rana annabi Musa ya tashi cikin bani Isra'ila yana khutba fasu ila ayyun nasi alamu aka tambaye shi wa cikin mutane wa yafi kowa ilimi qala ana sai ce ni fa taballahu alaihi sai Allah ya zarge shi saboda mai islam ya ruttal ilma ilai don bai ce Allah shi ne masani shi ne kawai amma ga hakika ne ai ya yi cikin mutane ya kuwa ilimi tunda shi ne manzansu gare shi ake karatu ba wani malami wanda a gabansa to amma saboda kawai bai ce al'ilmu inda lahi to shi yasa sai Allah zarge shi ya ba shi wannan assignment na tafiya zuwa bidan wannan bawan Allah shi yasa zaka bi malamai ko da kace Allah gafarta malam ta ce almajiri ne bai da cewa malam ba saboda ya sa akwai wani malam sama gari shi ya sa shi ɗanwa kamar da suka faɗa masu barkwanci suka ce da ya kai ɗansu wajen malam ya ce to gashi nan masu nika ya karanta sai sai wuce malam ya kai almajiri to saboda ya ji ko bi girman malam ya ce alaga wata shi almajiri to sai ɗauka ne almajiri shi ne kawai ke to a karanta don mai ɗanin sai ya kai almajiri ya wuce malam to da musa ya ce haka nan sai Allah ya masa wahayi yace inna li abdan bi majma'il bahraini huwa alu minka kace mutane kai kwa ilimi to ina da wani bawa can magangama ce kuna yaki ka ilimi Musa ce ya rabbi kaifa li bi Musa ce Allah zan yi harbe shi ya zan yi harbe shi Allah yace to abinda zaka yi zaka dauki hi wanda anka bandace ka sa cikin burgame burgamen ma na kaba to duk inda ka zo kagga kifin ya hita ya sulbuce ya tafiyarsa to nan ba wannan shike musa ko haka ya samu wannan kifin aka bandace shi aka saki wannan burga mai na kaba ya tafi da yaron sa yushe da nun har suka kai wurin wannan falalin inda suka jingina kawai suka kwana kifin ya hita daga wannan burgamen ya kwada cikin teku ya bi wannan hanya kuma ga ta nan buɗe ba wani abun da ya ɓadda ita sawunsa gashi rana gari inda ya fi a lokacin da ya falka sai yammanta abokin nasa abokin tafiyarsa yaro sai yammanta ya bashi labarin kifin haka ne suka ci gaba suna tafiya har aka waye gari lokacin hanki ya yi sadda ya kamata a nemi karin kumallo to nan ne ya ce ma yaron na sa'ati na ga za'ana da ƙarfake na min safar na haza na sama kaga duk da yadda musa ya yi tun daga wurin da ya fara tafiya har ya kai wannan wurin da sun ka tsaya suka huta musa bai wahala ba bai ji gajiya ba amma ɗan tsallakawa da ya wuce wurin da zayana zuwa inda ya ji bukata abincin to nan ne ya ji gajiya saboda mi don a nuna maka idan za kana wurin da hake shauƙin zuwa to ba za ka ji gajiya ba amma da zaran ka wuce inda hake son zuwa to sai ka ji dai kasala ta kama ka to shi da yaro ke ba su labari dai kamar yadda abu ya gabata na ainihin yadda kifin ya fito da ya shiga cikin ruwa da kuma yadda suka dawo suka biyo sawunsu suna bibiyar sawunsa suka kawo inda wannan fallin suna kawo wa nan fa'iza rajulun musajjan bi saubin sai ga wani mutum lullube da wani tufafi ya sa tufafi ya lullube cikinsa fa sallama alaihi musa sai musa ya masa sallama shi assalamu alaikum hidiru ya ce wa anna bi arzika salam ya ce allah kuma ne na samu sallama cikin ƙasa ga taka don shi bai taba gani wani mutum wani mutum bai taba zuwa can balle mai sallama to yanzu ya ji sallama irin ta mutane shi ne yake tambaya Allah wai shi ba kafin ya kula da mai mai sallama ba Allah ina sallama ta fito min annabi arzika sala qala sai Musa ce ana Musa ni ne Musa sai Hidda ya ce Musa bani Isra'ila Musa nan da anka aika bani Isra'ila kaga kenan yana labarin sa qala na'am yace eh ni na ataituka litu'allimani mimma ullimta rushda nazo domin ka karantar da ni daga cikin abun da aka sanar da kai na shari'a kaga yanzu Musa son yake ya zama dan makaranta ya aje matsayin sa na mursal yanzu ya zama dalibul ilmi shi wannan malami ya ce a innaka lan tastati'a ma isaba ba za ka yi hankuri tare da ni ba saboda ni ina kan wani ilimi wanda ke Allah ya sanar da ni kai baka san wannan ilimin ba kai kuma kana akan wani ilimi wanda Allah ya sanar da ka shi wanda ke ni ko ban san wannan ilimin ba kai Allah ya baka wani ilimi wanda ni ban sani ba kai kuma kana da wani ilimi wanda ni ban san shi ba kamar da ke ni ma Allah ya bani ilimin da kai baka san shi ba to haka dai abu ya kasance kamar yadda zamu gani a baya shine qala ma kunna nabgi وارتد على آثارهم أسس ووجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ثم يبيو بايع قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا نعم قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحب به خبرا نعم قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا
نعم قال له موسى سي موسى يشي مسا تو هل أتبعك ko za ka yarda in bi ka ala an tu'allima ni bisa ga ka sanar da ni ma ullimta daga abin da aka sanar da kai rushida na shari'a ina so in bi ka in kaya da Allah gafarta malam sai in samu wani ilimi daga cikin ilimin da Allah ya sanar da kai na shari'a qala sai shi ya ce innaka lan tastati'a ma sabra kai ba za ka yi hankuri tare da ni ba kuma ba abun mamaki ne baka kasa hankurin wa kaifa tasbiru ta ya za ka yi hankuri alama lamta hitbihi kubura ga abin da iliminka bai zagaye shi ba kana manzon Allah bai yiwa ka yi hankuri ga abin da kaga an aikata wani abu wanda iliminka bai san wannan abin kuma ka kyale ala sai Musa ce satajiduni insha Allah sabira zaka same ni idan Allah ya so mai hankuri wala a'asi laka amra bazan saba umurninka ba kaga Musa dai yana lallashi wato don a nuna maka haraka ta neman ilimi don kana neman ilimi duk girman da agare ka za ka aji shi ƙasa ka dawo ya zo kai ka ɗauka kai ba kowa hake ba ka diba mazo Allah ne shi ke da lashe hal attabi uka da ya an kace bai yi hankuri ya ce a'a satajinu insha Allah sabiran in Allah ya so Allah gafarta mallan zai yi hankuri ko ba zan saba umarnin ka ba kage yana lallashi Allah madaukin sarki ya ba da labarin wannan mutumin wanda adda ilimi wanda yake Allah yake bance shi da ilimin da bai nuna ma Musa alayhi salamu na ilimin ba kamar yadda ba Musa ilimi shi ko wannan Musa bai ilimin hannun bai samu wannan ilimin ba don haka da yace masa ba za ka yi hankuri ba yace insha Allah zai yi hankuri satajiduni insha Allah sabiran wala a'ti laka amra to sai ya fara ginda mai kaidodi na قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا to yace zan yi hankurin Allah so yace to ga kaida ashe kaga wannan yana nuna mana cewa idan dan makaranta ya zo malami ya kafa mai doka ka kyale da saka ga yabu daga dama yace to tunda kace zaka yi hankuri fa kale ce fa'id tabata ne idan ka bi ni fala tasalni an shi in karka tambaye ni komai duk abin da ka ga ka tambaye ni ban san tambaya ka kyale ni hatta uhu jisa laka minhu zikra sai na baka labarin wannan abin da ya faru ai hatta abda aka ana bihi qabla an tasni ka bari sai in na maka bayani ni da kaina ba tare da ka tambaye ba to kaga wannan doka ta farko kenan abdullahi dan abbas yace musa ya roƙi ubangijinsa yace masa rabbi ayu ibadika ahabbu ilayka cikin bayinka wa ka fi so annabi musa ya Allah yace masa allazi yazkuruni wa la yansani wanda yake kullun yana ambato na bai mantawa da ni annabi musa ya sake tambaye shi fa ayyu ibadika aqba wani bayi daga cikin bayi kai ya zama alƙali ya zama mai hukunci ala allazi yaqdi bil haqqi wa la yatabi al hawa wanda alƙalin alƙallai kam shi ne wanda ke hukunci da gaskiya bai bin son ranka yake tambayarsa ya ubangiji ayyu ibadika a cikin bayanka wa yafi kowa ilimi kala yace allazi yabtagi ilman nas ila ilmi wanda ke neman ilimin mutane domin ya hada da shi shi kowa ilimi shi yana da nashi ilimin sannan kuma yana neman wasu domin ya hada da nashi kala na yace to kuma huwa wane ne wannan mutum kala hijr shine hijr yace to fa aina atlu ina zan neme shi kala ala sahil ala sahil inda sahara nan zaka same shi akan gabar teku gun wannan falalle nan inda kifin zai hita to shi na Musa ya fita yana neman sa to shine dai da ya kawa masa wannan dokan yace fala tasalni an shay'in hatta uhdisa minhu hatta uhdisa laka minhu zikra sai na fara ambata maka shi don haka ko sai suka tafi a cikin wannan tekun suna tafi har suka kai ga inda tekunan ke haduwa a wannan wurin da suke haduwa a doron duniya gaba ɗaya babu inda ya fi wannan yawan ruwa to nan sai Allah madaukin sarki don ya nuna Musa wata aya ya aiko wannan tsuntsu al-khattab yazo da sama kawai yazo haka ya sa bakin sa ya hizgi ruwan ya wuce ya tayi sama da bakin sa ka sa yana so kuɗa wayar tashi sai ya ce ma Musa kam tara hadha al-khattab raza'a min hadha al-ma' yace me hake ganin wannan bilbilin ya rage wannan ruwan tunda ya zo ya sadan bakinsa ya sakkwada ya sakkwada ya sha kana ganin me agurgudun abin da ya rage ga wannan ruwan Musa ya ce kai ai abin da ya rage din shine mafi kankanta ma akallu ma raza babu abin da yi karamci abin da ya rage ai kamar bai rage komi ba sai hidira ce ya musa ilimina da iliminka idan an hakutanta su da ilimin Allah ka kadari mastaka hazal khattahu min hadal ma bai wuce gurgudon abinda wannan bilbilin ya sha a cikin wannan ruwa da nauda naka duk a gaban su ba su wuce an hakutanta da ilimin Allah ba su wuce gurgudon a abinda wannan bilbilin ya sha to ga shi ko Musa da ya ce ya yi kuwa ilimi to haka dai labari ya tafi sai shi hidar ya tara musu jirgi da kaga shi can ya kira to yanzu an ga da yake tare da su ai ba su yi ruwa ba don haka yanzu akwai bukatar a samu jirgin ruwa wanda za a hau a tafi a kai bakin gaba to suna cikin jirgin sai suka sai hidir yasa gatarinsa ya huda wannan jirgin daga ƙasa kamar da Allah ya ce fantalaka fanqalaqa hatta idza rakiba bis safinati qaraqaha na'am قال أخرجتها لتبرك أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري to أسرا yanzu dada an fara darasi yace fantalaka sai sun ka tafi hatta idza rakiba fi safinati sai da suka hau jirgin ruwa suna hawan jirgin kharaqaha sai hidr alayhi salam ya huda wannan jirgin da ƙasa gashi ana kafa kafa to shi kasa ya hude shi shi ne ba na haraka ya hude wannan jirgin yana hude shi to gashi ya kafa mai doka to abin da ka gana kaka kaka tambaye ni to amma shi ko ina zai yi hankuri ya ga abin ya wuce hankali mutane su dauko ka cikin jirgin ruwa ka hude jirgin to ya za a yi kenan kana son mutane su halaka sai Musa yake ce masa akharaqata hali tuqrika ahlaha shi yanzu ka huda wannan jirgin domin ka nutsar da mutane da ciki ka hude shi kasa idan ruwan sun ka shigo ai duk mun tsaya ake a halaka ya zaka yi wannan aikin laqad jita shay'an imra ke wallahi ka zo da wani al'amari abin musanya abin kyama wanga al'amari ba ya kyali mutane an dauko ka cikin jirgi ka hude jirgin kasa wanga al'amari bai kyaluwa shi ne bi mana laqad jita shay'an imra ka zo da wani abu mai ban mamaki abin kyama wanda ke bayyuwa a kyali sai musanya irin wannan aikin to ne ce masa a'a qala ma alam aqul laka shin wai ashe ban gaya maka ba innaka lan tastati ma in saura baka yi hankuri tare da ni ai na riga na faɗa maka baka yi hankuri da ni to qala sai Musa ce la tu ahirni bima nasi kaka kama ni da mantuwa da ni mance Allah ga wata mallan mancewa na ni kaka kama ni da mantuwa sannan wala to rike ni mai amru usra kaka dora min wahala a cikin wannan al'amari da mana kaka dora min abin da bai yi mancewa ta ne a yi haƙuri malam to sai suka ci gaba
فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا to yanzu gashi sun tafi kuma an fita jirgin da an kama hanya ina za ana oho karatu na ake fantalaka hatta izalaki ya gulamun suka tafi suna tafi sai da suka haɗu da wani yaro yana haɗuwa da wannan yaron kawai hidir fakatalu sai kashe yaro babu magana komi yana ganin wannan yaro sa ta kawai kama yaro ya kashe ya ce musa ga abin da kai kai magana kala katalta nafsan zakiyatan bigayri nafsin yace yanzu kuma kai za ka kashe rayuwar ta tsalkakakka wanga yaro na ko balaga bai balle a ce wani lahi yayi bigai na su ko ba ta da kashe wata rayuwa ba ce kai lakar ji ta shayar nukura ka fa zo da wani abu kan abin musanyawa irin wanga bai kyaluwa dole a yi magana sai ce mi قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال in sa'altu قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا na a kaga dai wannan yaron kawai hijira alayhi salamu ya same shi tare da yan yara suna wasa a cikin wata anguwa kawai sai ya kama yaron kuma yaron an ce duk yaran nan ya fi su kyau gaba ɗai ya fi su hasken huska sai kuwa kashe shi wasu malamai sun ce mirgi da kansa ya mutu wasu ka ce a'a ɗaukar shi ya buga kansa ga falalin duk ya mutu to lokacin da musa ya ga wannan to sai musa ya wannan fiye da wancan na farkon don wancan ya amfani da kalimar imra nan ko yace nukra nan take gaugawa yana cewa katalta nafsan zakiyatan bi ma'ana sagiratan lam ta'mal al-hinsa karamin yaro wanda bai ma balaga ba bai taba daukar zunubi ba tunda yaro ne kuma ka kashe shi ko ba wani ya kashe balle a ce kisati an kai kai ka zo da wani abu wanda yake karara abin musayawa ne ba a kyale mutum irin wannan to nan na hirge sake ce wasu alam qala alam aqul laka innaka lam tastati'a ma sabra shin ban gaya maka bai ba za ka yi hankuri tare da ni ba ka ganan ya ƙara ƙarfafa wannan abin tare da shi harfin na sharɗi aka sa masa harfin taukidi to shi ko Musa gamin haka yayi na farko ce mantuwa yi to yanzu ba ko mantuwa ta ha kaga ganganci na yanzu don haka yace to yanzu kan in saltu ka an shay'in bada in ni koma tambayar ka wani abu bayan wannan to fala ta sahibi ne kaka tafi da ni saboda dai an kai kulkina bayyawa kada balakta min ladunni udra ka riga ka kai iya dukkan uzuri daga gare ni duk wanda ka wa hankuri daya kai mai na biyu to in ka yi aikata na uku to ko ka rahu da shi ba a cewa ka abin duk uzurin da ya kamata a yi mai kame don haka yanzu in ni koma tambayar ka wani abu to shi kenan karka tafi da ni duk uzurin da ya kamata a yi min kayan min kakai koli ga yin uzuri ai a azarta ilayya maratan ba da marra ibn jarir tabari ya mace hadisin abdullahi dan abbas wanda ya karbo ga ubai dan ka'aba yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza zukira ahadan idan aka ambaci wani fada alahu ya masa addu'a bada abin nafsi zai fara da kansa yace Allah kai min kaza Allah ka wani kaza kawo wani jimala usami addu'a ce to Allah shi biya min bukata ta shi biya ba taka to haka annabi ke yi sai wata rana aka ji manzo Allah ya ce rahmatullahi alaina wa ala musa kaga nan ma fara da kansa rahmar Allah ta tabbata gare mu ta tabbata ga Musa laula bi sama sahibihi da yayi hankurin zama da abokin nasa la abasara la ajaba da ya ga mamaki ko saboda duk abubuwan da yake abubuwa ne masu ban mamaki shi lokaci ko walakinahu qala sai yace in sa'altuka an shay'in ba'daha in ni koma tambayar ka wani abu bayan wannan falatu sahibi kar ka tafi da ni hakika ka kai iya ƙarshen uzurin da ya kamata a yi to da yake za su ƙara gaba kuma ga lokaci ya yi don haka mu za mu za a nan insha Allah sai gobe za mu je yadda ta kaya a gaba kuma fatar abin da aka rasa daidai Allah ya ba mu da daidai kurakuranmu Allah shi ya yi muna wannan haɗuwar tamu Allah shi mata albarka ya sa ta zan san da tsira ga yau baki ɗaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله